إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الحج babin da ya zo na bayani don kayi mahadayan karataye ka aika kasan makka baya nuna cewa ka ɗau harama kenan an fahimta da abin da yake nufi kenan قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زياد بن أبي سفيان ya rubuta takarda zuwa nana Aisha Allah ya kara mata yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أن عبد الله بن عباس قال take ce mata gafa Abdullahi dan Abbas yana fadar cewa man ahada hadiyan haruma alaihi ma ya harumu alal hajj Abdullahi dan Abbas yace duk wanda ya rata ya hadayin sarata ya aika zuwa Makka ba tare da yana da niyyar hajji ko umra ba to ya in shi ma ya dau harama kenan yana gida ya dau harama kenan abubuwan da suka haramta ma alhaji shi ma sun haramta a gare shi kenan abdullahi dan abbas kenan sahabi ne kuma kowa ya san shi habru hadhihi al-umma mai ilimi amma gashi zaka ga abubuwan da ake ta fama cikin sahabbai yasa in imamu malik ya ce bai san kaza ba ba laifi bane ba hatta yunhar al-hadi mana in ka aika hadayanka kana gida kai ma shi ka zama kana cikin irami gina har sai hadayar ta kai inda za a soke ta wa qad ba'astu bi hadi faktubi ilayya bi amrik ni kuma na aika hadayata ina son ummul mu'minina ki rubuto mini ki fada mini yaya zan yi aw muri sahibal hadi qalat amra amra ta ce qalat aisha sai na na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce laisa kama qala ibn abbas abinda abdullahi dan abbas ya fada ba haka yake ba ana fataltu qala'ida hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayya tace ni na tufka abinda igiyar kwai da manzon Allah zai zai rataya ma rakunansa ya aika ni na tuka da hannu a na guda biyu masu albarka an fahimta thumma qalladaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sa'an nan kuma manzon Allah ya yi alama din ya rataya ma hadayar da hannunsa mai albarka ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي sa'annan manzon Allah bai je haji ba ya aika hadayar tare da ubana mahaifina wa kenan sayyidina abubakar falam ya harum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shay'un ahallahu Allah lahu hatta nuhira alhadi ba abin da ya haramta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwan da Allah ya halatta masa tunda ba shi bai dauki haraman aikin haji ba to maganar an aisha ya zama nassi kenan qati'un fi mahallin niza abla dan abbas ya ce duk wanda ya rataye ya aika hadayarsa to shi ma ya dau harami kenan sai ya riki gida yana gida bai je haji ba abubuwan da suka haramta ma alhaji ko mai umra shi ma sun haramta gare shi dan aisha ta ce a a ba haka yake ba ce da hannaye na guda biyu na gyara abinda za a rataya ma hadayan a aika manzon Allah kuma ya ɗauki hannunsa mai daraja ya rataya ɗin sa'an na ya aika manzon Allah in ya aika ba yana gida ba yana gida yana tare da wa na na Aisha ta ce ba abin da manzon Allah ya haramta ma kanshi cikin abin da Allah ya halatta masa mana bai dau harama ba ke akan haka maganar wace ce tafi karfi na na Aisha sahibu sahibul qissa sahibatul qissa قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن ما تنبي عمرة إر عبد الرحمن أنا الذي يبعث بهديه ويقيم ya tambaye ta ce amra ki bani fatawa wanda ya aika hadayarsa kuma yana gida bai je aikin haji ba hal ya harumu alaihi shay'un wani abu zai haramta gare shi kamar yadda yake haramta ma alhazai fa akhbaratni sai ta bani labari ta ce mai annaha sami'at aisha ta taqulu sai ta bani labari ta ce ita ta jina na aisha Allah ikara masa yadda tana fadar cewa la ya harumu illa man ahalla wa labba ba wanda abubuwa ke haramta masa gare shi wanda yace ahalla labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak to daga nan ya dau harama kenan umra ko aikin haji to a lokacin abubuwan da suka haramta alhaji shi ma za su haramta a gare shi قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق يا قوان متن كسن عراق يا تشير كاينسا معنى يا أو حرم يا تشير كاينسا فسأل الناس عنه فقالوا sai aka ce ina la me kuma ya samu wannan ne bai sa riga ba sai aka ce innahu amara bi hadihi an yuqallada ai abin da ya faru shine ya ce ai rataya ma ai rataya ai ma hadaysa rataya rataya masa abin rataya sannan zai aika falizalika tajarrada shi yasa shi ma ya fita cikin tufarsa mana ya dau harama kenan qala rabi'a sai rabi'a yace falaqitu abdullahi ibn zubair sai na hadu da abdullahi dan zubair fa zakartu lahu zalika sai na bashi labari ga wani mutum a kasan iraq ya aika hadaya shi ma ya shiga harami yana gida fa qala sai abdullahi dan zubair yace bid'atun wa rabbil ka'aba bid'a kenan yayi na rantsa da ubangijin Ka'aba qala ya haya wasu ila malikun amman kharaja bi hadiyin li nafsihi fa ash'arahu wa qalladahu bi dhil hulayfa yace wanda kuma ya fita da kanshi yaje ya aika hadayarsa daga dhul hulayfa wa lam yuhrimhu hatta jaa al juhfa daga dhul hulayfa ya gyara abin hadayan ya aika shi bai dau harama ba sai da ya zo aljufa sai an san jufa wurin daukar haɗin qala yace la uhibbu zalika imam malik yace ai ba na son haka da tun daga zulhulaifa zai dau harama sai ya aika wa lam yusib man fa'alahu wanda ya haka bai dace ba bai daidai ba ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال أي بكماتا يما هدي التاسع علامة با sai lokacin da zai ihrami zai ce labbaik Allahumma labbaik ya gama shirye hadayan shikenan an gama illa rajulun la yuridu alhajj amma wanda bai niyyar yin aikin haji ba to shi zai iya aikawa ko ta ina ne fa yab'athu bihi wa yuqimu fi ahlihi sai ya aika hadayan kuma yana zaune gida cikin iyalansa ba abin da zai haramta gare shi cikin abin da ya halatta qala ya haya wasu ila malikun yace an tambayi imam malik hal yakhruju bil hadi ghairu muhrim wanda bai dau haramin hajji ba zai iya daukan haramin hadaya ya tafi da shi a bashi sakon hadaya ya tafi da shi fa qala na'am yace eh la ba'sa bi zalika babu laifi ba sharaɗin aika hadaya ba ne mutum ya zama da sai ya ɗau harama hala ya haya wasu ila malikun ya ce an tambayi imamu malik aidan an makhtalafa fihi nas min al-ihram li taqlid al-hadi an tambaya dangane da abin da mutane suka yi sabani a ciki cewa in mutum ya aika hadayarsa shi ma ya ɗau harama kenan mimman la yuridu al-hajja wala al-umra alhali kuwa bai niyan hajji ba bai niyan umra ba ya aika hadayar ne kawai faqala sai imamu malik imamu darul hijra yace al'amru indana allazi na akuzu bihi fi zalika kaulu aisha ummil mu'minina imam malik ya ce abin da yake al'amarin a wajenmu shine abin da na na aisha uwar mu'minai ta faɗa inna rasulullahi sallallahu mai ta faɗa yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'atha bi hadihi thumma aqama manzon Allah ya aika hadayarsa sa'annan ya zauna gida bai je haji ba wannan shekarar falam ya harum alaihi shay'un mimma ahallahu lahu lahu hatta nuhira hadiku babu abin da ya haramta gare shi cikin abin da Allah ya halatta masa don ya dauki harama don bai dauki harama ba hadaya ya aika ba ihram ya dauka ba hatta nuhira hadiyahu har sai da aka je aka soke taguwar rakumin an fahimci an fahimci fatawan imam malik ko yanzu fatawa ake dauka kai tsaye daga imam malik in ka mai da hankali ka karanta kana maimaitawa kana bi kana fahimta kafin a gama wata ka zama babban malami a cikin fikihu kai tsaye babu ba malikin da zai iya ja da kai saboda darak kai tsaye kake dauka daga imam malik babu ma taf'alul ha'idu fil hajji babin da ya zo mai haila yaya za ta yi a cikin hajji mai haila din nan ko hailar ya zo mata kafin ta yi ɗau harama ko ko an ɗau harama an je ana cikin aikin hajji sai hailar ta zo mata yaya za ta yi an fahimta shi ne sai a nuna maka shi ne manzo Allah sallallahu alaihi nuna mana cewa ai haila ba ta hana aikin hajji abinda haila ke hanawa kadai tsawafin ɗakin Ka'aba sai aka samu karin bayani a cikin wannan ruwaya ba za ta yi tsawafi ba ba za ta yi sa'ayi ba amma wancan ruwayar da makaranta a cikin kutubus sunna zai ce gaira Allah ta tufi bil ko an sa wani safa wani ruwarwa saboda tintini akwai bambanci tsakanin wajen sa'ayi da cikin masallaci wajen Ka'aba shekaru arba'in da biyar da suka wuce in yanzu an abubuwa an gyaggyara komai in ka je kai umra ko ka je kana tsaye kana kallo ba wanda zai iya shiga da taba sigara a cikin wurin tawaf amma wajen sa'ayi za ga suna yi suna shan taba ko ya jefa taba a wajen ma'ana a lokacin wurin sa'ayi din ba shi da hukuncin cikin masallaci ke an fahimta a lokacin wajen sa'ayi ba shi da hukuncin cikin masallaci to ko da yana hade da masallaci ne aka ce wannan hukunci shi daban wannan hukunci shi daban abinda shari'a ta faɗa shi za a yi aiki da shi an fahimta قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول yace Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya kasance yana fadar cewa yana bada fatawa kenan al-mar'atul ha'idu allati tuhillu bil hajji aw al umra mace mai haila wanda ta dau harman hajji ko umra innaha tuhillu bi hajjiha aw umratiha idza aradat yace za ta dau haraman hajjinta ko umrarta in ta ga dama in tana so hailarta ba za ta hana ta yin aikin hajji ba walakin la tatufu bil bait sai dai ba za ta yi tsawafin ka'aba ba matukan tana tare da haila din inda wannan nassi ya tsada nan ya tsaya to magana ta kare kenan to sai kuma ya kara ce wala baina safa wal marwa an fahimta wa hiya tashadul manasik kullaha ma'a nas za ta halarci aikin hajji ko duk aikin hajji tare da mutane za ta saya harafa za ta je mina za ta je menene da menene mash'arul haram za ta yi komai sai dai tsawafin ɗakin ka'aba ne ba za ta yi ba sai kuma wannan riwaya da ya kara ce wala baina safa wal marwa tsawafin ka'aba ne aka yi mashi sharadi sai da tsarki to shi ai mashi sharadi sai da tsarki sai suka ce to ai tsawafin kuma lazimin shi shine a sa'i baina safa wal marwa kana gama tawafi zaka je kai sa'ayi don ba ta da tsarki ya za a yi ta je amma malamai sun ce wannan hukuncin shi daban ne غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر an fahimta an fahimci wannan matsalar mace ta zo tambaye ka za ta aikin haji ko umra tana haila sai ka ce ba abin da zai hana ki sai dai tawafi kadai shine ba za ki yi ba to ya za a yi aikin haji duk za ki yi tawafil kudum tawafil ifada shine yafi ma muhimmanci duka baki daya to ya zaki in ta in ta samu tsarki ta tsarkaka she ta je ta yi abinta an fahimta to in ba ta tsarkaka ba kuma tawagar su za su tafi jirgin su zai tashi to ya za a yi jirgin su zai tashi ya za a yi she a samu amiral hajji wa'annan kwamitin aikin hajji din ga wacce ga jirgin su zai tashi ta kuma ta gama ba ta yi tawafi ba ya za a yi to sai a canza wata abar ta shiga jirgin ita kuma a canza ta jirgin da zai tashi gobe ko jibi ko gata har ta tsarkaka sai ta yi tawafi suka ce in abin ya ci tira ba zai taba yiwuwa ba fa to shine malamai suka ce dole sai ta jira sai a fara masarkin bakka kafin ka gan shi aiwatar hajji ya kare wai suka ce sai ta yi kunzugu ta inda ya zama larura kenan wa kad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma dhurritum ilai an fahimta don lokacin da suke zuwa hajji da umra tare da manzon Allah mas'alar tana da sauki su ne tawagar su ne za su je su dawo in an ce a kwana in sarkar na na Aisha ma ya fati sarkar ta fari ba a gani ba rakumi kwanta aka aka kwana wajen ba haka bane ba tashe in ba ta samu tayi tawafi ba sai a ce tawagar duk su jira ina mana i akwai magana a ciki ai ai duk wanda ya hijira daga makka ya koma madina in ya dawo ya zo ya umra ko hajji kwana nawa aka ba shi zauna makka bayan ya gama aikin hajji kwana nawa eh uku eh saboda ka bar wannan saboda Allah ka koma Madina in ka dawo kai aikin hajji to an baka dama za ka yi zama maka kwana uku kar ya sama da haka to in ya zama da zai shige kwana uku kuma ya za a yi za a zauna don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ahabisa tunahi tsare mu za ta yi ba za ta ba za mu samu daman komawa ba to amma ba a ce ahabisa tuna kwana ɗaya ko biyu ko uku ba an fahimta babul umrati fi ashhuril hajj babin da ya zo na yin umra a cikin watannin aikin hajji shawwal zulqa'ada zulhajj mutum zai iya zuwa yayi umra ya koma garin su bai aikin hajji ba shawwal zulqa'ada zulhajj ana nan ana ta hada hadan aikin hajji ka je kai umrarka ka koma garin ka abin da ya kawo ka kenan kai ka gama ka tafi da zaka tsaya lalle ne shi ya tsaya yayin aikin hajji lalle ne قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية wa amal jirana manzo Allah yayi umra su uku hudaybiya wa amal qadiya shekaran umratul qada wa amal jirana da suka taho daga yakin hunaini aka bi jirana aka ji aka raba ganaim manzo Allah ya je umra to wayannan duk daga shawwal zulqa'da zulhajj manzo Allah umra yayi tafiya sa bai tsaya yayi aikin hajji ba eh in ka taba yin aikin haji na biyu ai ba dole ba in baka taba yin aikin haji ba ma na farkon ba shine wajibi ba shi zama na ba ka da ikon da zaka ci gaba da yin aikin hajin umuran kadai ne zaka iya yi sai kai umura ka koma garin ka yayi ko bai ba yayi in ka saki samun dama zaka zo kai aikin haji la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا ومن زال الله بتبين أمرا بسيقه دا أكو كأيي إهداهن في شوال لا يوم أمرا أتكين وتر شوال واثنتين في ذي القيدة أمرا بيكم أتكين ذي القيدة شوال ذو القيدة ذو الحج سوني وتنين أوكا هرما أوكا أيكن حج أم فهمت؟ to ya halatta kenan ko bai halatta ba ga manzon Allah yayi قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال ونمت يتنبي سعيد بن المسيب سيتي أعتمر قبل أن أحج زي يوم أمرك في أيك حج فقال سعيد نعم سيتي إيه قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج منذ الله يا أمرا كافين يجي أيك الحج أم فهمت قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يأتمر في شوال wannan ya nemi izini wurin sayid na umar zan je na yi umura cikin watan shawwal fa'azina lahu ya ce za ka iya zuwa ka yi umura ka dawo fa'atamara sun makafa da ila ahalihi sai je aikin umura na ya dawo gida wajen iyalansa bai tsaya an yi aikin hajji da shi ba ya yi ko bai yi ba walam ya hujja ga ga nas walam ya hujja fatamara sun makafala ila ahalihi sai ya yi umura sa'an na ya dawo cikin iyalansa ba nassi ba ne zahiri ne walam ya hujja shi ne nassi ne aikin hajji ba umura kawai ya dawo ya dawo babu qat'i talbiya fil umra babin da yazo na in mutun ya dau harman umra labbaik allahumma labbaik yaushe zai dakatar da fadar labbaik allahumma yaushe zai yanke talbiya din yaushe zai daina fadar talbiya din yaushe zai dakatar da fadar talbiya din shine za a nufa za a fada insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه أنه كان يخطأ التلبية في العمرة إذا دخل الحرم أم فهمت؟ هشام دان أروى دان أروى يتي ينا ينكي تلبية إن يشيغ حرمي لبيك اللهم لبيك لب ينا ينا شيغا cikin harami an gama talbiya kenan saboda me kana shiga cikin harami aiki me zaka yi tawafi zaka yi طوافي كما أنا طوافي لبيك اللهم لبيك أكي آه. فمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة نذكر إنك يذكي قال مالك في من أهرم من التنعيم إمام مالك يتي وندي لو هرم على التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت وي ينا ينكي تلبية إن يهنغو كعبة معناه إن يزو zai shiga ka'aba ko ya shiga in ya ga hango ka'aba to sai ya yanke talbiya lokacin zai zai daina cin talbiya qala yahya su'ila malikun yace an tambayi imam malik an ar-rajul ya'tamiru fi ba'd al-mawaqit wa huwa min ahli al-madina yace mutun ne cikin mutanen madina mikatin shi shine zulhulaifa sai je ya dau harama a wani mikatin au ghairihim mata ya talbiya yaushe zai yanke talbiya mutumin madina ne sai ya ɗau harama a wani mikatin don hunna la hunna wali man ata alaihinna min ghairi ahlihinna min man arada alhajj aw umra sai ce qala amma almuhillu min almawaqit fa innahu yaqta'u talbiya idan taha ila alharam in ka je in ka kai makka kana shiga ɗakin kaba shikenan kana shiga masallaci sai ka yanke talbiya talbiya tare dan hajji ka zo ko umra kana shiga ka'aba suka ce ba ma sai ka yi tahiyatul masjid ba sai ka je ka yi tawafi tawafi shine yafi yin sallar nafila ma قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك yace Abdullahi na Umar shi ma haka yake in ya dau umra da ya shiga Ka'aba da ya shiga masallaci shikenan sai ya daina talbiya din babu ma ja a fil tamattu babin da yazo bayani tamattu'i shine ka hada aikin hajji da umra ka je labbaika allahumma labbaika umratan bi mutamatti'an ba ila alhajj da ka shiga sai kai tawafi kai kaza ka gama kenan sai ka cire kayan ka aje ka shiga kayan ka da gida sai ranar tarwiya takwas ga wata labbaika allahumma labbaika hajjan ma'ana a cikin tafiya daya a shekara daya kayi aiki biyu kenan aikin hajji da umra da a ce da kai umra sai ka koma garin sai ka sake yin shiri ka dawo aikin hajji a wannan lokacin to ba sai ka yi hadaya ba amma tunda a tafiya ɗaya kai a shekara ɗaya tafiya ɗaya kai aiki biyu to shine za ka yi hadaya in babu za ka yi azumi kwana nawa guda uku ina guda bakwai nawa a ina gida قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن نوفل ابن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية معاوية ابن أبي سفيان شكرا دا معاوية ابن أبي سفيان يأي أيكي حج وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ana tattaunawa game da umura tamattu'i ma'ana mutum ya hada ya gwa masu aikin umura da hajji ana tattaunawa fa qala ad-dhahhak ibn qais la yaf'alu shi dhahhak ibn qais yace ai ba za a yi tamattu'i ba ba za a gwa masa ba za a hada hajji da umra lokaci daya ba la yaf'alu zalika illa man jahila amra Allah azza wa jalla yace ai ba wanda zai tamattu'i shi wanda ya jahilci al'amr umurnin Allah madaukakin sarki shi wanda bai san shari'a ba kenan فقال سعد شيء سعد يتي بئس ما قلت يا ابن أخي بئس ما قلت يا ابن أخي أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك يتي بئس ما قلت سيتي سيدنا عمر ما يا حنا هكا وقال سعد شيء سعد يتي قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قد بالتحقيق كده منظن الله ياي mu ma mun yi magana ta kare ko قال وحدثني عن مالك عن سرقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال يجي عبد الله بن عمر يجي والله لأن أعتمر قبل الحج و... وأهدي وأهدي يتي نيس أمرا كافين حج نبار حدايا أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج من ذي الحجة يتي شي نفسو ني أمرا كافين حج ني حج أي غرامة أن كما زي زن بعد حدايا زن بعد حدايا كنا yace na fi son haka haka na fi soyuwa zuwa gare ni da na yi aikin haji sannan bayan aikin haji na yi umra in ka yi aikin haji kamar yadda na na aisha ta yi bayan aikin haji sai ka je tan'im ka ɗauko umra waye zai ce alaika hadiyun laisa alaika hadiyun li'annaka ma tamatta'ata أما إذا اعتمرت قبل الحج فقد تمتعت فعليك هدي أو صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى إلى الدار وسبعة إذا رجعتم إلى أهلكم ma'ana ayyukan jin daɗinsu suke yi ba dabara su za su yi ta yi ba su aikin ibada jin daɗi suke yi duk sa'an da kake jin daɗin yin ibada duk sa'an da ka samu ɗaukaka wajen Allah madaukakin sarki annabi ibrahim duk abin ibada da aka ce jin daɗin shi ke yi aka ce ku ɗaga ka'aba ku ɗaga bangon ka'aba duk sa'an da aka ce ka gina wannan abin ka ɗora bulo in ya kai tsayinka ka yi abin da aka ce kai ko baka ce ba an tilasta ma shi ka kara da suka yi suka kai ya kai inda ba yadda za su yi shi suka yi dabara suka kawo abu shine ake ce maqamu ibrahim mun ya kai iya tsaye mu to bar mu kara kuma ba za mu iya ba sai aka kawo abu aka hau nan abin da aka hau ana mika wa iz yarfu ibrahim alqawaid min wa isma'ilu rabbana isma'ilu na mikawa ibrahim na yana engineer magini an fahimta to inda ya hau din don ya yi aiki mai kyau shi ya zama mai ake kiran shi yanzu maqama ibrahima wa man dakhalahu kana amina duk aikin annabi ibrahima yana yi ne a cikin jin daɗi komin wuyansa komin wuyansa matarsa aka ce da ɗansa ƙarami ya je kai su bakin daji ya ajiye ƙarshen ɗorai aka ce kai matan ka sai dai a daina da'awa ko ba haka bane ba ya kai su daji ya je aji ba abinda matan ta ce ta ce Allah ne ya ce kai muna haka ya ce eh na bar ku lafiya ta ce idan lan yudayyi'an Allah Allah ba zai taba tozartar da mu ba haka ake son imaninka imaninki ya kai to ya za a yi ka samu wannan tarbiyya imaninka ya tsaya cewa wa ma rabbuka bi zallami lil abid Allah ba azzalimi bane Allah ba mayaudari bane Allah ba taraka bane Allah Allah yana sanar da komai duk abin da yace ai ya san abin da yake cewa ai ya dauki danka dauki dauki matarka ka je ya dauki shikenan ba musu ba ja ya dauka ya je aji sa'an ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تتاشي أنا جن كشروا كتنبي ما تدوم ما تبيع لا يتاشي أنا جن يوا كوينا جن كشروا باروا يا زعي تشيكا تجي صفا باروا تداو مروا هكا تيسو بقوي أشيروا أنا كسا yaro ya sa kafa ya balle abu shi kenan shi ruwa ya fito shi aka samu ruwan zamzam gashi kana sha har yanzu da Allah gara ma ba za ta yi tana ta ya hankalinta ya tashi duk mace ka tambaye ta ya take ji a ranta lokacin da ɗanta yake jin kishirwa yake jin yunwa babu yadda za a yi ta sheka ta je ta yi sassarfa ta je ta dawo da su nawa sa'an nan Allah ya nuna musu ga ruwan karkashin kafan ban ga daman nuna muku ba ne sai da aka samu sa'ayi su bakwai bai zama addini ba ba ga shi tun daga zamanin da har zuwa yau ana yi ba duk Allah kaɗai san adadin ladan da za ka samu ba haka bane ba ya shekara nawa bai haihu ba sai samu ɗa yana so shi aka ce jiri ka yanka ɗa shi kenan ba ja ya bunayya inni a rafil manami anni azbahuka fanzu ma za ta rame ka gani na ga a mafarki na yanka ka me ka gani yace ya abati fa alma tumar satajiduni insha Allah min as-sabirin uba da gaskiyar shi yake yi da da gaskiyar shi yake yi uba ya dauko wuka da ya mika wuya wa ya fi karfin hali shine eh wa ya fi karfin hali dan fa kan shi za a yanka da wukan ya mika wuya eh eh to Allah madauki sarki sai ya ce falamma aslama da suka mika wuya su duka baki daya wa tallahu lil jabin wai kada ya yanka shi ta gaba ya ga idan ya ji tausayi sai juya shi ta baya wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya wa nadainahu sai muka kira shi an ya ibrahim ya kai ibrahim qad qad saddaqta ru'ya inna kadhalika wa fadainahu bi zibhin azim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ibrahima inna kadhalika najzi al muslimin annabi ibrahim ai allah ya jarrabe shi da abubuwa masu wahala sai kaman shi shi yasa allah ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi eh umma annabi ibrahim kare al'umma ne saboda abin da ni nake da shi ba ka da shi abin da kake da shi ba da shi duk baki ɗaya sai allah ya ba annabi ibrahim to amma Allah madaukin sarki sai ce wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ruqya Allah bai faɗi komai game da dan ba ko sai dai wala ma aslama su biyu suka mika wuya to haka kake haka kowa yake duk sa'an da ka mika ma Allah wuya to zaka ga ikon Allah zaka ga karamci na Allah zaka ga baiwa na Allah zaka ga kariya ta Allah daga Allah madaukin sarki aslama su biyu suka mika wuya wannan ya mika wuya a yanka wannan ya mika wuya zai yanka dukkan su ba karamin aiki ba ne amma uba zai karfi hali ne ya yanka abin da baya su da zai karfi hali ne kuma ya ji zafin yankan wa zai ji zafin yankan jinin wa zai zuba ba haka wani ba eh قال وحدثني عن مالك أليس كذلك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عبد الله بن عمر ينا فدرشوا من اعتبر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع wai sai ka tashi ka je makka ka yi aikin umra sai kai zaman ka kana kasuwanci ko kana karatu kana komai ka shagala sai da lokacin kuma da ya kai duk cikin ashiru cikin shawwal ka je sai kai umranka ka manta ma kana kasuwanci ko ilimi ko wani abin sai da zulhijja ya kai ka ce labbaik allahumma labbaik hajjan ya ce tamattu'i kai in hajja wa alaihi mastaisara min alhaji yace dole sai ka ba da hadaya dabarar da kai ba za ta fishe ka ba fa in lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'a qala malik wa dhalika idza qama bi makkah hatta al hajja thumma hajja min amihi imam malik yace abinda ake nufi da shine sai ya zauna cikin makka har aikin hajji zo yayi aikin hajji a wannan shekaran bai koma gare su ba ya hada abu biyu kenan umra da hajji akwai hadaya akan shi fatawan imam malik da dawa abdullahi dan umar ko qala malik ga fatawoyi ne wannan imam malik yake qala malik imam malik yace fi rajulin min ahli makka mutum mutumin mutum ne mutumin makka in qata'a ila ghairiha sai ya bar makka ya koma wani gari wata kasar ma bana in qata'a ila ghairiha ya koma wata kasar da zama amma shi mutumin makka kasancewa ya koma wata kasar da zama ya hana shi hakkin mutanen maka da daman da aka ba mutanen maka yanzu shi baya da shi in qata'a ila ghairiha hal yasduku ala man kana min ahli kano fawajada amalan fi abuja fazahaba lil amal hal yasduku alaihi annahu in qata wanda yake mutumin kano ne shi ya samu aiki abuja yaje na aiki abuja za a ce mishi in qata'a ila ghairi kano eh ba za a ce ba har yanzu mutumin kano ne ke a shi ya je da kai shi ko aiki ya kai shi ko ko ya je yana sana'ar shi ne yana kasuwanci eh amma ba yi yanki cewa ya rabu da kano ba kenan ba ko da yake waɗansu da suka je din suka zauna sanatoci da 'yan majalisa aka tara kuɗin su da kano fa su da kasashe dai ziyara ba ba abin da zai sa su dawo kuma kano sai ziyara in sun ga dama ma imam malik ya ce mutumin maka ne sai ya tashi maka ya bar maka ya koma wata kasar da zama wasa kana siwaha sun makadima mutamiran fi a shurul hajj ya je koma ya zauna wata kasar daban sa'an ne sake dawowa a makka a cikin watan aikin hajji ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها شي زونا مكة هار أيكن حج يزو ديتي لبيك اللهم لبيك إنه متمتع يجب عليه الهدي أي متمتعين زي بعد هدايا أو الصيام إن لم يجد هديا ko ya azumin kwana goma uku a maka bakwai a garin su in ba shi da hadaya wa annahu la yakunu misla ahli makka wannan khususiyya da aka baiwa mutanen makka bata shafe shi ba لأنه انقطع عن مك مكة إلى غيرها وسكن هناك معناه ليس من أهل مكة الآن هذا الذي يعني به إمام مالك مفهوم؟ قال وسئل مالك أرت الرجل من غير أهل مكة متن با متن با متن من مكة بني با dakhala makka bi umratin fi ashhuril hajj sai shigo makka da umra a cikin shawwal ko zulqa'da ko zulhajj wa huwa yuridu al-iqamata bi makkah hatta yasha al-hajj da yazo ya umra din sai zauna makka har kafin a ce ranar tarwiya ce labbaik Allahumma labbaik hajjan ma'ana yayi umra yana jiran kuma zai aikin hajji kenan a mutamatti'un huwa aka tambayi maliku me shi mutamatti'i ne fa qala na'am eh mutamatti'i ne huwa mutamatti'un wa laysa huwa mislu mithla ahli makka ai shi ba zai zamo kamar mutanen makka ba wa in arada al-iqama ko da yana sai zauna ci وذلك انه دخل مكه وليس هو من اهلها yace imamu malik yace abin da yasa ya bada wannan fatawa ai lokacin da ya shiga ya shigo makka shi ba cikin mutanen makka bane shigowa yayi wa innamal hadiyu aw siyamu ala man lam yakun min ahli makka yace ai hadaya da azumi suna kan wanda yake ba mutumin makka bane mutanen makka su ne aka dauke musu wannan wa anna hadha ar-rajul yuridu al-iqama wannan yazo ne yana so ya zauna wala yadiri ma yabdu lahu ba da zalika wa laysa huwa min ahli makka bai san me zai faru mishi ba bayan haka ai shi ba mutumin makka bane imam malik ya ce tamattu'i ne akwai hadaya ko azumi akan shi قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول يجي يا سعيد ibn musayyib yana fadar cewa man i'tamara fi shawwal wanda ya umra a cikin watan shawwal aw zilqa'da ko zilqa'da aw zilhijja ko zilhijja thumma akama bi makka hatta yudirka alhajj yaje ya umra a cikin ashurul hajj sai saura ya zauna makka har aikin hajji ya zo fa huwa mutamatti'un yace mai shi mutamatti'i ne in hajja in yayi hajji wa alaihi mastasira min alhadi zai bada hadaya faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idza raja'a an fahimci wannan fatawar wannan fatawar ta fito fili sai a maimaita ta a gida a haddace zaka zama babban malamin fikihu kai tsaye a cikin imamu malik abinda zai ragu maka shine sai kuma ka je kana karanta almajiran maliku me suka fada a cikin wannan magana amma maganar maliku maliku ya faɗi kaza ka samu ji ka samu tabbas ka rike amma ma'annan fatawa da imamu maliki ke fada za ka samu cikin almajiransa abdurrahman bin qasim allais wane ne da wane ne duk manya manyan almajiransa wannan yana da magana a ciki wannan yana da fada a ciki wannan yana da sharhi wannan kowa wata matsala ɗaya su uku duka almajiransa kowa yana da nashi ijtihadi ko eh ba su dace da abin da Imam Malik ba su yadda da abin da Imam Malik a a ba su dace ba su yadda da abin da Imam Malik faɗa ba Allah da biko to sai a ce min sun saba masa shi shi ma ba ladabi ai shi ma ba ladabi ai sun ba su dace ba yana nuna ma'ana ba su sharaka ba abin da ake nufi shine imam malik ya ce kaza sai ibn al-qasim shi ma ya kawo nashi ijtihadi wani ya kawo nashi ijtihadi lais bin sari ya kawo nashi duk kuma almajiran imam malik ne kowanne ne yayi ijtihadi yana ganin ga yadda mas'alar ya kamata ta zamo ba su dauki fatawan maliku ba saboda su ma suna da magana akan wannan mas'alar dangane da abin da suka sani na nasoshin da suka karanta to sai a ce me sun saba wa imam malik sun kari juna ilimi a ɗashin ne? zuwayen nan matsaloli da muke karantawa in ka karanta shi ruhun mawarta za ka ga matsaloli masu ɗimbin yawa maliku ya ce kaza laisi ya ce ai wannan matsalan shi yana gani akwai matsalar da lais almajin malik ne ce malik ka ji tsoron Allah kan wannan matsala fa azumin sun ta shawwal yace ittaqillaha fi hazil mas'ala ka ji tsoron Allah me ana mutane me na me eh wannan wata mas'ala ce daban wata mas'ala ce to sai ka karanta raf'ul malam anil a'immatil a'lam na ibn taymiya Ahmad bin Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi shine ce raf'ul malam anil a'immati al-arba'a Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani wa'annan su mas'alar su ta tsallake ta kai inda baka taba tsammani ba to su kuma suna da wa'ansu mas'aloli da suka sassaba mana hadisi to ya za a yi da su shine ya kawo mas'aloli ya kawo ya ce ko dai hadisin da ya zo musu ta hanya ta hanya ce raunanniya hanyar da'ifi da'ifiya ya za su dauke su ko wa tawili ko menene duk ya samun musu uzuri saboda sun shige a ce sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shige a ce musu da ya za a yi su samu daukaka sa'an nan kuma kowanne a cikin su kafin ya bar duniya sai ya ce idza sahha al hadithu وهو مذهبي إذا قلت قولا يتي إن فإ مغانا كوكا غا مغانا تاتا كوكا غا حديث منزون الله يا شابا بند مغانا تا ku ɗauki magana ta bai ce ku aje da ce ku jefar ku ɗauki magana ta ku jefar ga abin da muke nema ba mu samu ba ne an fahimta gashi an karanta shi ai lafiya lafiya muka karanta ku baka ji abinda Imam Malik ya faɗa bane ba ba mutumin Makka bane ya je zauna Makka ba ba haka bane ba ce zama mutumin Makka eh ba ji ba to shi kuma ya yanke da zama najeriya ya koma wani wuri ke ba haka bane ba wanda duk ya je zauna shekara ashirin a ya manta da najeriya ke ko kuwa ba haka bane ba babu ma la yajibu fi tamattu'i babu ma la yajibu fit tamattu'i babin da yazo na abinda baya wajaba a cikin tamattu'i wasu wata sifa ce kamar tamattu'i قال يا قال مالك من ائتمر في شوال امام مالك يجي wanda ya umura a cikin watan shawwal aw dhil qa'da aw dhil hijja thumma raja'a ila ahlihi sa'annan ya koma garin su wajen iyalansa ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي ka tashi cikin shawwal kun zulke da kun zulhajja ka je kai umra sannan ka sake dawowa gida sannan kuma kai shirya labbai kallon ka je kai aikin hajji ka yi aikin aiki biyu kai a cikin shekara ɗaya amma cikin tafiya ɗaya ce sai da ka sake dawowa gida ka zauna an gama da wannan sai kuma ka sake aikin hajji ya ce ba mutamatti ba ne je imamu malik فليس عليه هدي باب هدايا كيش إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج yace ai hadaya na kan wanda ya je umra ya saura makka har ya saura a kasan makka yana zaune har aka ce labbaik allahumma labbaik hajjan to shine yayi tamattu'i alaihi hadiyun aw siyamu ashrat ayyam thumma hajja qala malik wa qul wa kullu man inqata وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها duk wanda ya je yanke daga ya bar garin shi ya koma makka ya zauna sun mata mara fi ashurul hajji sa'an na ya umara a cikin shawwal kun zulkai da kun zulhajja sun ma sha alhajja min ha falaisa bi mutamatti sa'an nan ya sake yin aikin hajji kuma ya ce ba mai tamattu ba ne وليس عليه هدي ولا صيام با هدايا كذا با أزمي وهو بمنزلة أهل مكة أي يا زمو كمن متان مكة كينا هكونتين يا شافيش idza kana min sakiniha in yana zaune a ciki qala yahya su'ila malik yace an tambayi imamu malik an rajulin min ahli makka mutumin makka kharaja ila ribad aw ila safarin mutumin makka ne ya fita yaje bulaguro ya tafiya ko kasuwanci ko wani abu min al-aswar thumma raja'a ila makka sa'an ya sake dawowa makka wa huwa yuridu al-iqamata biha ya zo ne don ya sake zama a cikin makka din kana lahu ahlun bi makka aw la ahla lahu biha yana da iyalai makka ko ba shi da iyalai a makka fadakhalaha bi umratin fi ashhuril hajj sai ya shiga makka da umra a cikin watannin aikin haji thumma ansha al-hajja sa'an yi aikin haji وكانت أمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أمرا دا يشغل شيء daga mikatin manzon Allah ya shigo ko ko a'a bai kai mikatin manzon Allah ba a mutamatti'un man kana ala tilka alhala wanda ya haka mutamatti'i ne tamattu'i yayi qala fa qala malik sai imam malik yace laysa alaihi ma ala almutamatti'u min alhadi aw as-siyam ba shi da hadaya ko azumi وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يتي سكت إمام مالك يا بقوة إيه كفى استشهاد آية القرآن يتي أي الله تيواي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أنقبا كينا ko babu jami'i ma ja'a fil umra zai kawo bayanin darajar umra da abubuwan da suka shafi umra qala wa haddathani yahya an malik an sumayyin maula abi bakr ibn abd arrahman an abi salih as-samman an abi hurayra anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma umura zuwa umura kafara ce suna kankare yana umura na kankare abin da ke tsakanin wannan umura da umuran da ke da aka yi wal hajjul mabruru laysa lahu jaza'un illa al janna al hajjul mabrur shine aka ce hajjin da ba sabo a ciki hajjin da ba yi kaza hajji sun malamai sun fassara shi shine aka ce hajjin da aka yi shi annatse babu sabo a ciki babu kaza babu kaza shine hajjul mabrur shine hajjin da kai da ka je ka dawo aikin hajjin sai aka ga ayyukan ka duk sun canza hajjul mabrur ke da kaza kaza yanzu an daina da ba a kaza yanzu ana yi da kaza kaza ba a ci kenan mana so ake a ga canji ce ko da masallacin ɗan kasuwa ka samu ka sai gwangwani na naira dubu biyu ka wanke ka kai kace ayi alwala an samu canji cikin rayuwa an fahimta ko a ce wannan gashi a ba talakawa ko a ta yin abinci ana ba ma'ana da ka dawo daga aikin hajji a ga zuciyarka ta tsarkaka an ga canji a cikin rayuwarka amma ka dawo ka koma yadda kake da hajji ya zama mabrur kenan قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول يجي جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة نكرة امرأة نكرة كم إن أكتي امرأة مكينا ما تكينا كم إنا جمع امرأة إيه إيه ba shi da jam'i a cikin lugar arabiya shi daga ce annisa'u annisa'u kuma jam'i ne mai mufuradinsa almar'a annisa'u mufraduhu saqitun fil lugha almar'atu jam'uha saqitun fil lugha an fahimta eh جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتماتا وتمت تازوجا من زن الله صلى الله عليه وسلم فقالت سيتشي إني قد كنت تجهزت للحج فأترد لي أمر تشي يا من الله ناشري زنجي مكة سيوان الأمر يكون يبزروا من يا حنان تياكينا فقال سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتشي لها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن أمرة فيه كالحجة yace ki je ki umra a cikin watan azumi saboda yin umra a cikin watan azumi yana da ladan aikin hajji an fahimta قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال سيدنا عمر يقول افصلوا بين حجكم وعمرتكم kurarraba tsakanin aikin ku da umar hajjin ku da umran ku ma'ana ka je kai aikin umra ka dawo sannan kuma ka sake shiri ka koma kai aikin hajji fa inna zalika atammu li hajji ahadikum ai wannan shi shine yafi bari hajjin kai zama cikakken aikin hajji wa atammu li umratihi umra cikakkiya hajji cikakki saboda kowanne a yi shi da biyan visa da biyan da kashe kuɗi da tafiya an ya wa atamu li umratihi an ya atamira fi ghairi ashurul hajj ma'ana yayi umra amma ba cikin watannin aikin hajji ba kamar yayi umra cikin azumi ko kafin azumi ko cikin azumi amma da zarar an shiga shawwal an shiga watan aikin hajji kenan قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا تمر ربما لم يحدد الراحلته حتى يرجع أكتشي عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا تمر ربما لم يحدد الراحلة حتى يرجع إلى حتى يرجع أكتشي سيدنا عثمان إن يجي أمره بايا kwance kayansa ya sauke daga har ya har sai ya koma har ya bar makka ya koma ma'ana aikin umra za ka iya zuwa kai aikin umra kan a bar hawanka haka kama hanya ka koma ba ka bane ba yana saukowa kai tawafi da je kai sa'ayi ai ma su siye ce kuma sauran me eh sai tafiya to me yasa sayyidina Usman yake haka yace ai baya so ya zauna makka ne sama da kwana uku shi sa yana gama aikin umrarsa sai kama hanya yake saboda hijira yayye bar makka din ba shi da ikon ya zauna makka sama da kwana uku قال يحيى قال مالك قال الأمرة سنة إمام مالك أمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها سنة ba mu taba sanin wani wanda ya sassauce ya yi sassauce cikin barin umra ba kowa sai ce ai umra qala malikun wala ara li ahadin an yatamina fi sanati miraran imam malik ce ni ba na ganin cewa ya dace mutum ya yi umura a cikin shekara so biyu so uku so hudu so an fahimta qala malikun fil mu'tamiri yaqa'u bi ahlihi imam malik yace mutum yana umura sai ya sadu da iyalansa inna alaihi fi zalika alhaji yace zai hadaya wa umratun ukhra yabtadi'u biha zai sake yin wata umran kuma ba da timami albada itmami allati afsada umuran da ka lalata ka bata din zaka cika sa'annan ka zikar sa'annan kuma zaka sake ramawa wa ya harumu min haythu ahrama bi umrati allati afsada inda ka dauko haraman umuran da ka bata din in zaka biya nan zaka je ka dauko harama illa an yakuna ahrama min makanin ab'ada min miqati sai dai ya zamana inda ya dau harama din wuri ne da yake ya fi nisa da mikatinsa to zai iya dauka daga mikatinsa falaisa alaihi an yi hurima illa min mikatihi sai a mikatinsa qala malikun wa man dakhala makkata bi umrati wanda ya shiga makka kuma da umra fatafa bil baiti wa sa'a baina safa wal marwa wa huwa junubun mutum yana da janaba sai ya manta sai ya shiga je tawafi ya sa ai sakbai da safa da marwa aw ala ghairi wudu'in ko ba ko janaba ke tare da shi ko kuwa a'a ba shi da alwala ne hadasul asgar kenan ko hadasul akbar summa waqa'a bi ahlihi sa'annan sai ya je sadu da matarsa summa zakara sai ya tuna subhanallahi ashe ga halin da ake ciki qala imamu malik yace yaghtasilu aw yatawadda in hadasul akbar ne zai wanka in asgar ne zai alwala thumma ya'udu sannan ya sake zuwa ya faya tufu bil baiti wa bayna safa wal marwa ya sake yin tawafi tsakanin ya yi tawafin ka'aba ya je sa'ayi tsakanin safa da marwa wa ya atamir umratan ukhra wa yuhdi ya sake yin wata umran ya bada hadaya to sai ce me وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي مهرمة مثل ذلك ويما تند مجن تيسا دودا إتا إتا ما تنا أرما إتا ما يده هكذا تي to in aka ce lazimul mazhabi mazhab a lokacin da wani ya zo cikin azumi ya ce ya sadu da matarsa abinda aka yi har aka gama hadisin aka ce shi ya je ya ciyar ko ke malami suna cewa matan fa wani suka ce za ta ciyar wani suka ce ba za ta ciyar ba akan wannan fatawa ta imam malik matan fa qala malikun fa amma al-umratu min at-tan'imi fa innahu man shadda an yakhruja min al-harami thumma yuhrimu man sha'a umra na tan'im yace wanda ya ga dama ya fita daga harami sun mai harimu sa'an ya sake ɗaukar harama fa inna zalika mujzi'un anhu insha Allah ba nan ka fita kaje tan'im ka ɗauko niyan umra yace yayi ولكن الفضل أن ي... ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم kaga imamu malik ko in ka je tan'imu kai yayi amma abin da yafi kai mutumin ina ne inda manzo Allah ya ce miƙatin ku sai ka koma wajen ka dauko harama to ma'ana sai ka tashi daga maka ka je zulhulaifa kenan ka koma madina ai wahalar ta yi yawa ko lokacin ba da mota suke zuwa ba fa da me suke zuwa kan rakumi suke zuwa أو ما هو أو ما هو أبعد من التنعيم اللهم اجنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم